الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na Lahadi wanda yake dare ne na Litinin wanda ya dace da biyar aka ne biyar da wata na Al-Muharram hijirar shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 20 da da uku da watan bakwai miladiya 2020 da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin al-iziya a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake wannan unguwa ta maboyar amare a wannan gari mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na 11 a jerin darussan wannan littafin mai tarin albarka wanda ke littafi ne kuma da sani yana bayani akan fiqhun mazhaban malikiya muna fata wa Allah subhanahu wataala ya bamu ikon fadin daidai da kuma aiki da abin da muke fada ya sanya duk abin da muke aikatawa ko muke faɗa don neman yardarsa ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu wanye da wannan rayuwar lami lafiya malati faslun walituhri alamatani malati fasali da yazo ya rarrabe mana tsakanin karatun da zai zo da kuma karatun da zamu shiga nan gaba mun riga mun karanto abin da ya shafi haila ko hukunce-hukunce don shi ake farawa tsawon kwanaki. To, malam zai zo ya karantar da mu yanzu ya ake gane mace ta yi tsarki idan ta yi jini, wace hanya ce mace za ta bi domin ta tabbatar wa kanta cewa tsarki ya zo mata. Wannan shi ne karatun da za mu yi a yanzu. Malam ce, wale tsohuri alamatani tsarki na da alamu guda biyu. akwai alhanya guda biyu da ake gane cewa an yi tsarki ta fari sai malata aljufufu shine watan gushewa ma'ana gushewar gaban mace ta hanyar dokewar jinin dab ya doke to sai ce huwa an tudkhila almar'atu khirqatan fi farjiha shine mace ta sanya wani tsimma ko wani koton auduga a farjinta fatakhruja daffatan sai ta fitar da wannan tsumman ko wannan kotan yana abushe walaysa alaiha shay'un min ad-dammi ba wani abu na jini akan wannan wannan kotankin ko wannan tsumma ina fatar mun fahimci wannan hanyar ko idan mace tana son ta tabbatar wa kanta cewa cin tayi tsarki ko bata yi ba to sai mallai yace mana hanyar da ake gane an yi tsarki hanya guda biyu ce hanyar farko shine ta doki kada ko wasu tsumma masu tsafta kar ta sanya makanta tsumma masu najasa tsumma masu masu tsafta ta sanya a gabanta a lokacin da ta fitar da wannan tsumman ko wannan abdugan idan ta ganta a bushe ba jini akan ta to halama ce tami ta yi tsarki shine ake cewa aljufuf mafo tayyib mala ce wal qassatul bayda da kuma wasu ruwa shine qassa bayda wasu ruwa da suke zowa suke zowa mace ko faida ko al qassatul bayda wasu ruwa ne farare da suke zowa mace alawun daure daurewar jinin kamar an wanke marar ne idan misali yanzu idan ka sa abinci a kwano ake ci idan ka wanke sa to ina jin ai ruwan farin ba zai zama to da ruwa na da ake daure su na ƙarshe ba ko to akwai abin da ake cewa qassatul bayda wanda wasu ruwa ruwa ne da suke zawwa bayan haila wanda wayannan ruwan kamar an wanke mahaifa an kare an tsaftace mahaifa ne shi ake kira da qassa al bayda mala ce wahiya ma'un abyadun su wa'annan ruwan ruwa ne farare fi qasatul bayda ruwa ne farare raqiqun wa'annan ruwan suna da abatan raqiq ba sa da ba sa da kabri kuma inda ba sa da kabri wahiyal wahiyal jiru malace kamar dai ka ce aljir abin da ake cewa aljir shine zamanto wani abu na wani abu ne fari yana kamar gishiri haka za ga shi kamar kamar gishiri to sai mallai yake cewa ya'ti fi akhiri afwan wa hiya ma'un abyad raqiq ya'ti fi akhir al-hayd wasu ruwa ne marar kabri da suke zawwa a ƙarshen haila idan mace ta yi da jinin haila sai suke zo mata kama ilqassati wa hiya aljir kamar dai ruwan alqassa ruwan ruwan da kasa ake dauko gishiri da su ai farare ne ko masha Allah sai malike cewa ai kusan gishiri ko to farare ne wannan ruwan akwai giwo mai lamin nan mai kabri kusan gishiri ma kashi kashi biyu yake ko akwai wanda mai kabrin daga zaka shi kamar kanwa yake aga ne farkanwa to wannan shine ake ni da shi sai malake cewa wal qasatu ablagu lil mu'tada samun wa'inna ruwan fararen shine mafi tukewa natsuwar da mace da take ta saba yin haila idan mace ta saba yin haila to ya za ta gane ta yi tsarki shine ta samu al qasatu al bayda shine wa'innan fararen ruwan su zo mata idan har ta saba ta al mu'tada sai a bice da yin hailar ko kun fahimta mafhum tayyib fa idza ra'at al jufufa awwalan intadarat al qassa li akhir al waqt al mukhtar idan mace da ta saba yin jinin haila sai ta sanya ko auduga kada kenan ko ko kuma ta sanya tsumma al aurata sai ta ga wannan wannan kadar ta fito ba a tamban jini a kai to mala yace abu mafi natsuwa na biyu shine ta jira har wa'annan ruwan su zo mata dan ta tabbatar da tayi tayi tsarki kun fahimci karasun mata a wajen haila muka ce mata kashi biyu ne akwai almu'tada akwai almubtadi'a akwai za ta soma akwai kuma da ta riga ta saba yin hailar to wanda ta saba jini ta saba yin jinin hailar idan ta sanya auduga a al'aurata a farjinta sai wannan audugan ta fito ba jini a kanta sai mala ya ce eh duk da haka amma ta ɗan jira har ta ga wannan ruwan da suke zawa ƙarshen ƙarshen haila ta ga ƙasatul bai ba da akhirin waktil muhtar da ƙarshen lokacin da aka zaɓa mata shi ne cewa kwana goma sha nawa sha biyar wa ammal mubtada'a amma wanda ta soma wanda yanzu ne ta fara ita bata taba yin jini ba yanzu ne ta soma fala tantaziru alqassa albayda ba za ta jira qassa albayda ba idan yanzu ce ta yariya ce budurwa yanzu ne ta fara ta saba ta fara yin jinin to mallai ce ba za ta jira sai wancan ruwan sun zo ba idan idan ta dauki ko kada ta sanya a farjinta sai wannan kadar ta fitar da ita kuma ba da sa bane da fiddawa ba a za ta sanya ta na wani dan lokaci idan ta shirye ta daga babu jini akan ta alamar taimi tayi tsarki kun bai karatun amma wadda ta zaba wadda tayi shekaru tana yi ita koda ta ga ba komi a kadar to za ta ƙara yin hakura ta jira wannan wannan fararen ruwan su zo mata ko kun bai karatun ko mafhum tayyib mace fala tantaziru alqassata idza ra'at aljufufa awwala yariya budurwa idan ta sanya kada a al'aurata sai kadar ta fito ba komi ma'ana jinin ya doke ba alamunsa malace fala tantaziru alqassa ba za ta tseba ba za ta yi wanka ba sai ta jira sai ta jira abin nan sai ta jira kekashewar sai ta jira wayannan ruwan ba za ta jira ba ba za ta jira ba saboda ita yanzu ne take take yariya karama ko kuma bace karatu ko sai ma da cewa alal mar'a mu kara gaba mu je gaba kun fahimci karatu ma da cewa alal mar'ati ya zan wajibi akan mace an tantazira tuhraha inda an-nawmi tajira tsarkinta a wajen barci ya zan wajibi mace ta dinga lura da tsarkinta a lokacin a lokacin barci wa inda salati subhi da kuma lokacin sallar subahi anan abinda malai yake so ya fada shine cewa idan mace tana jini kuma sai aka zo kusan ƙarshen kwanakin hailata to a wani lokaci ya kamata ta sanya ido game da ɗaukewar jinin shine lokacin za ta shiga barci lokacin za ta shiga sai ta sanya wannan kadar don ta tabbatar idan ta sanya sai kasance ba wannan jinin to akar maka Allah yanzu sallar magariba da lishata ta hau akanta ko ba shi karatu za ta yi sallar isha'i za ta yi magariba da dalisha sunan za ba a jima da yin ishi za ta shiga barci ne amma idan har an kai su bahin to za ta yi sallar isha'i ce ita kadaya sai ta yi isha'i saboda ba da tabbacin a wani lokacin da jinin ya ɗauke isha lokacin ta ya fita ko bai fita ba sai ta yi isha'i mata da yawa suna Allah na bai su salloli in ba su zo kuma su je lahira su sha kashi Allah ya sauwaje saboda ba su san da wannan karatun ba mun baita Allah ya dacar da mu haka wajen sallar subahi idan ta zo sallar su idan aka zo sallar subahi za ta duba to idan idan jinin ya doke subahi ta zo subahi ta ga babu komi yanzu za ta yi wanka ta yi sallar subahi ita kadai sai ta hada da sallar isha'i sai ta sallar isha'i sannan kuma ta sallar subahin wallahu ta'ala alam a mafi kauli mafi zance mafi girma a zancen malaman fiqh wanda suna ganin cewa za ta sallar subahin ne shi kade sai dai ta yi isha'in kuma shine saboda ba ta da tabbaci mun fahimta don haka wannan shine abin da ya shafi haila ana dubin lokacin da ake karewa mace za ta shiga barci ta tabbatar injinin ya doke sai ta je ta yi wanka ko ta yi magariba ta yi idan kuma sai da aka tashi subahin ne kuma ishara ta sanan ta yi sanan ta yi subahi mun fahimci karatun ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu to akwai ababen da idan mace na haila haramun ne gare ta yin su idan mace na haila haramun ne wa mace ta yi su to menene sai mallan ce wa yamna'ul haidus salata jinin haila yana hana yin sallah haramun ne mace tana jinin haila ta yi sallah an halata ita Allah ya bata hutu wasawm haka ma haramu ne ta yi sai azumi za ta sha za ta sha abun shanta kuma sallah ba za ta yi ba ko da lokaci yayi ta ji an kira sallah ba ta nafila babu farilla wattalaqa kuma anan malai na nuna haramun ne mace na cikin jini mijinta ya sake ta magana anan to tambaya sai kuma aka sake ta tana jinin idan mace na jini ba ta sallah ba za ta yi azumi ba kuma ba a sakin ta cikin jinin haila saboda hadisin Abdullahi dan hadisin Umar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda Umar dan Khattab ya zo ka ya ka kara dan sa Abdullah wajen shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saki matarsa cikin tana cikin jini tana cikin haila ba ta yi tsarki ba sai ya sake ta sai ya zo ya gawo manzan Allah su sallar sai annabi ce umarce sa da ya mayar da ita umarce sa da ya mayar da ita idan ta yi tsarki ta yi wanka ta yi tsarki ta yi wanka ta yi wani jinin idan bai taka ta ba bai kusance ta ba a matsayin matarsa to zai iya sakin ta a wannan lokacin ashe idan mutum zai saki matarsa a shari'a ta addini in saki na sunna ne za a yi to shine mutum sai ya tabbatar matarsa ta yi tsarki ta yi jini ta yi tsarki to sai ya rubuta mata saki daya amma tana cikin jinin ba a saki to idan ya sake tana cikin jini malamai sun ƙara wa juna ilimi a wannan bangaren wasu ka ce sakin yayi wasu ka ce a'a sakin bai yi ba idan mutum ya saki matarsa tana cikin jinin haila wasu ga ce sakin yayi sai da a kira shi da talaqul bid'i yayi saki amma na bid'a amma dai kan tasuk kuma ko wanda ya kawo dalili hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ga ce sakin bai yi ba suka suka kawo hadisin wannan makaranta cewa ya umarce ta ta koma hadisin da Umar Abdullahi da Umar saki matarsa wasu suka ce a sakin ya suka ce ai annabi ya ce talasun jidduhunna jiddun wa la'ibuhunna jiddun abu guda uku gaskiyar su gaskiya ce kuma wasa su gaskiya ce ko da wasa kai su to da gaske ne ba a wasa cikin ba a wasa cikin abu guda uku da saki da aure aurarwa da intarwa ko da wasa mutun yace wa matarsa na sake ki ta saku ko da wasa mutun yace yace wai namiji na aura maka diyata ko da wasa ne ta auru amra uban yariyar yace na aura maka diyata sai kace na karba to shikenan an kare daga baya ai zantar sadaki eh alayka salam aya da ana aure bashi kuma shi ausa daki ai ba dole sai kudi ba shi kamar satin da aka yi wata kadiya malam muhammad nan satin nan garin wani ya aure mace aka bada bashi rabin kudi ta biyo shi rabin kudi ya bada rabi ta biyo shi rabi sadaki aka kaita har suka rabu bai cika mata rabi ba yau tambayar ake ya za a yi ai rabin tara bin shi rabin sadaki sai ya biya su eh yo kai ne mutum yake bin ka bashi dan ya baka kyauta yana cewa wancan bashin ya wuce Allah ya datar da mu abu na uku ko da wasa ya kace mu bawanka ka inta shi to ya inta to sai suka kafa hujja da wannan hadisi cewa ba a wasa da saki da mas'ala ce malamai sun tattauna ku sun yi dogon bayani akai to malai ke cewa wa talaq da kuma saki ba a sakin mace cikin cikin jinin haila wa masal mushaf kuma ba a ba a yarda ba mace tana haila ta shahi alqur'ani ba ma ta dauko ba ta karanta a ta shafa ma ba a yarda ba wa qira'at alqur'an da kuma karatun alqur'ani wa dukhul almasjid kuma shiga masallaci ko da masallacin idi ne inda ake kewayewa ai sallar idi ba ta zuwa wal wata fil farj kuma ba a yarda mijinta ya sadu ta hanyar farj ba a yarda mijinta ya yi mu'amala aure da ita ta hanyar ta hanyar farji to kuma akwai abin da nan malam bai ambato ba shine tsawafi mace in tana tana haila ba ta tsawafi idan kika je aikin haji sai jinin haila ya zo miki to duk abin da ake yi na aikin hajjin zaki je zaki je ki ihrami miqati ay miqati ki doki ihrami ki zo ki safa da marwa ki je ki shiwa ki je arfa a je muzdalifa a je mash'arul haram duk zaki iya yi amma dai tsawafin ba a yi sai kin yi tsarki kin yi wanka ko kun fahimta mafo tayyib malaje fi zamanin haida a lokacin haila duka wa'annan ba a yin su ba a sallah ba a azumi ba a sakin ta ba ta doka alqur'ani ba ta karanta shi sai dai tana karanta wasu ayoyi irin za ta shiga kwa ta karanta ayatul kursi falaki da nasu da ikhlas za ta yi karantawa ko kun fahimta amma tarera ko malama mai koyarwa za ta iya karantar da alkur'ani tana cikin jinin haila ba laihi inji malamai amma dai daliba sai ta hakura sannan kuma ba a shiga masallaci ko da tana shara ko suke hidima da masallaci ba za ta shiga ba ko da ana wani karatun ba za ta shiga ta zauna daga waje da shi sautin ya kai mata kuma haka bai halitta mijinta ya kusance ta yayi saduwar aure da ita amma za su iya wasanni za su iya mi duk abin da ake yi tsakanin mata da miji za su iya yi amma ban da kwanciyar aure kada a yi jima'i sannan kuma ba za ta yi tsawafi ba za ta shiga ɗakin ka'aba ba ta yi ta zagaya shi malar cewa ba da hu ƙabla tsohur da kuma ta yi tsarkin to yaushe kamata ta yi wa'annan abubuwan mala ce ba'dahu bayan tsarkin kuma kuma ta yi bayan ta yi tsarki sanan ta yi ta yi wanka idan jinin ya dauke mata idan jini ya dauke wa mace ta hanyar ganin qasatul bayda ko kuma aljufuf to har yanzu ba za ta iya karanta qur'ani ba za ta yi sallah sai ta yi sai ta yi tsarkin sai ta yi wanka ko kun fahimta shi kuma wankan janaba iri wanda ake wankan haila iri da ake wankan janaba ne me ya babanta su niyya kawai yadda ake wankan janaba haka ake wankan haila wallahi akwai mata jiya ba su yi wankan janaba ba haila wallahi suna da yawa ƴan mata matan nan masu mai ko bikin nan ko mafiya yawan su ba su iya ko san komi ba ba su iya ba su iya ba wallahi baka gane ba su iya ba sai in an au an lalle wata an ka maka ita a matsayin amarya kaga tsiyar ita abinda ta iya ne salfi sun kware nan wajen salfi masha Allah tabarakallahu ahsanul khaliqin nan an kware amma da an shiga bangaren addini dib ne Allah ya sauwake dan haka ya kamata duk an wanda aka yi ma amarya musamman irin wannan zamani da muke fama da endemil ko sai endemil yara endemil to to sai ka tsaya ka ka darje wajen bincikar addini a tambaye ta ya ake wankan janaba akwai wanda yace min wallahi an kai mai amarya sai da aka yi sati ya gano a shabata yayin wankan janaba ba eh bayan sati ya gano bata yi wankan janaba ba to kaga an samu matsala yana cewa shi duk sai take yi Allah baya mi baya karba da haka da an kai ma abada tambaye ta ya ake wankan janaba kafin ma ka fara gomi ka tambaye ta ya ake wankan janaba in bata iya ba to ko ya mata in an dauke sati ana yi to sai gwara ka hakura da komi ka koya mata wankan janaban nan mun bar shi karatun ko to malai ya ce wa ba'dahu qabla tuhriha bil ma'i kuma bai haka ma bayan ta yi tsarkin gabanin ta yi tsarki da ruwa gabanin ta yi wanka duka bai halitta ba ko da mace ta yi tsarki idan ba ta yi wanka ba to bai halitta miji ta yi kusan kun bai halitta shiga masallaci bi halka tayimi tawafi da dauki alqur'ani ta karanta duk baya halitta mun ga da wannan karatun Allah ya sanya mu albarka malace faslun fasali da zai rabe tsakanin karatun da ya wuce da wanda zai zo annifasu to yanzu zamu bayanin jinin jinin biki tana ai jinin aila kun san wannan larura ce ta mata ku maza ba ku ayi ko Allah ya ce make mu ta na wannan mashi ta fes ba amma su suna fama da wannan wannan larura ce su yahudawa kafin zawo addini idan mace tana haila ko namiji balaguro yake bar mace gida sai ya aura ya koma wani gida sai ya bar mata gida ba a tuntuwanta ba a sharun abun shanta duk abun da ta ba ba kusanci tsantsanin ta ake sai in ta yi tsarki sai a dawo mata amma musulunci musulunci a'a ana cin abincinta a sharuwanta in ta yi farfesun kaji a ka tashi da su ka gyara su da kyawu amma dai ba za ka kwanta da ita ba kuna kwana shi hida ɗaya amma ba za a sadu ba kusayin ruwa ta bi shine jinin biki malaci an nifasu huwa dam kharij min alqubuli shine jinin da yake fitowa mata ta gaban su bi sababil wiladati ta dalilin haihuwa ta dalilin idan mace ta haihu bayan bayan ta haihu sai jinin ya ya barke mata wanda ghairi za'idin ala 60 yawma wanda in ya jima tsawon jima ruwan wannan jinin shine kwana 60 sai wata bi tana jini ka san akwai larura mata abun tausayi ne sai dai ba sa tausaya wa kawunan su abun a tausayawa ne amma ba sa tausayin kawunan su mace ta yi wata wata biyu jini na kwararo mata a sa akwai jidali akwai jidali malai ya cewa fa'in zaga ala sittina yawman fala tastazhiru idan har ya wuce kwana sittin to ba jinin biki ba jinin nifasi ba ne yanzu jinin rashin lafiya ne idan mace ta haihu sai ta jininta ya wuce kwana 60 to wannan abin da ya wuce ma 60 to wannan jini ne na daga za ta je ta yi wanka ta ci gaba da sallarta kun fahimci karatun wa hukumu damun nifas fi ma yamna'uhu wa fi ibtida'ihi al-ghusl hukmu damil hayd mutlaqan malaci hukuncin jinin biki kwatan kwatan hukuncin jinin biki haila ne duk abun da ya rataya aka hana mai jinin biki mai jinin haila to mai biki ma hana mata shi idan ba ta sallah ba ta azumi ba ta karatun Qur'ani ba ta dauko alqur'anin ba ta shiga masallaci ba ta tawafi kuma mijinta baya aga in mace guda ta gare ka shiga tare kenan ko Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu duka abinda aka hana wa mace mai haila sai dai kuma mace mai haila ba ta raman sallah amma ana rama to haka ma mai jinin mai jinin biki ba ta raman sallah tana rama azumi sannan kuma mijinta shi ma bai kusantarta ko kun fahimta ko sai malace wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani ashe duk abin da ya shahi hukunce hukuncen bini biki to shine hukuncin haila kenan yadda ake gane jinin biki ya doke ta hanya guda nawa guda biyu qasatul bayda da kuma aljufuf kekashewar gaba mace ko kuma fararen ruwa su bayyana su zo mata shine shi ma wannan jinin ya ya doke mata kun bayyana ko Allah ya dacar da mu malaci albabu thani babi na biyu yanzu ne muka kare babi na farko mun kare babin tahara za mu shiga fas babi na biyu malaci albabu thani babi na biyu fi salati a cikin sallah babban bayani rikici gaba ɗaya yana nan har yanzu wallahi alazim malam muhammad akwai mutane da yawa ba su iya sallah ba wallahi alazim zaka ga mutun da shekara 40 50 60 amma har yanzu bai iya karanta Fatiha da kyawu ba har yanzu bai iya ruku'i mai kyawu ba har yanzu bai san matsayin sallah addini ba kawai wasu sun doka fa sallah kamar cin tuwo ne alhali ibada ce haka ne ko baka bane ba ku ganin su a masallacin ne to uwa uba inna kuna shiga cikin mata ku ga da mata suke sallah la haula wala quwwata illa billah abun wata dirama ce wata dirama ce wata film ce sallan mata akwai dan karan uban sauri ta musu mata ba su tuka wace kulliya qul wallahu da wal asr ba sallan mata ba cike wace qul wallahu da da wal asr da ina azina kalkausar ba ba ku lura ba in ba wanda aka ba da labari ba ya auro yari da ba ta san shi ya auro wanda ba ta ba ta son sa da aka amarya abokanan ango suka wace abokanan amarya sun tafi malam sai ta yi arwalla kawai sai ta gaba ta sallah ta jayo fakar take ta tilawa da man ta haddace aka rawa kallawa ko ganga kwana take sai su ayi aka Allah ya dace. Sama dai sallah ta da muhimmanci kwarai da gaske. Wahiya ahadu arkanil Islam al-khams. Bal ma dai daga cikin rukunin musulunci guda biyar ne. Allati yubna alaiha wanda aka gina musulunci akai. An gina musulunci akan shika-shikai guda nawa? Guda biyar. Na farin shahadati Allah ilaha illallah. shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ka shaida tabbas annabin Allah annabi muhammadu bawan Allah abduhu wa rasulu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa iqamis salati kaga da tsayar da wa ita'iz zakati da bayar da wa sawmi ramadan da azunta watan wa hajji baitillahi alharam da ziyarta dakin Allah mai alhurma liman istata ilayhi sabila da wanda Allah ya baiwa damar zuwa a wannan gabar zan yi wadan tsokaci kamar haka aikin haji ba kowa bane Allah ya wajibta ma sai wanda Allah ya baiwa damar damar tafiya to amma kusa wani abu a wannan zamani muna tare da masu kudin da sai da ai musu addu'a Allah ya shirye su sai ka iske alhaji ya tara makudan kudi ya san ba haif baka wuce shinkawar gidanka ba da kyar ake ci gidanka da kyar kake samun ka dinka ma iyalinka tufafi amma haka zai dauki miliyan uku da jika 300 da wani abu ya biya maka aikin hashi ko ba jigara to da horkan da kyar kake ci da aikin hajji da ciyar da gidanka wanne ne wajibi a kanka tsakani da Allah kai da ka kasa tukunye gidan ka kasa ɗaukar yaurinta daga a wannan lokacin Allah bai wajabta maka tahiya aikin hajji ba in gwaninta ne alhaji kula taimaka masa ba sai jarin da zai iya tsayuwa da gidansa ya kula da gidansa don shi ne Allah ya dora masa wajibi amma aikin hajji ne wanda Allah ya hore ma yake tahiya ga san mu Allah ya taimaki masu kuɗin musamman ma nan tawa gaskiya muna ma Allah godiya da wannan ni'imar akwai su da kokarin gina masallacin da tura mutane aikin hajji masu kudin tawa akwai su da kokarin gina masallacin ne da tura mutane aikin hajji amma dai a kula da tukuyar ta hau nan kan ba sai mutum ya dawo je maka ya lara alaji alaji abin da take shaka kara amin saboda Allah an kyautata mai nan tsakanin ku da Allah abin an kyautata mai ai ka san wannan mutum ko bai ta baka da Allah baka da Allah sai ku shari'a ga kirshi saboda ka kuntata mai ya huta gidan kunyar gidan mana Allah ya datar da mu to shi aikin haji sai wanda Allah ya bai wa dama malace wassalatu a'zamuha ba'da shahadatayn salla ita ce mafi girma rukunai bayan shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma yarda shugaban halitta bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne faman aqama duk wanda ya tsayar da sallah faqad aqama ad-din hakiran ya tsayar da addini duk wanda ya tsaye da sallah to ya tsaye da addini wa man tarakaha faqad taraka ad-din kuma duk wanda ya bar sallah ya bar addini na taba jin wani ana musu suna ma wani abokin su nasiha alhaji ne yaje maka matashi ne yaje maka ya dawo ya samu arfa ranar juma'a a shekarar ji aikin haji an tsayuwar arfa ranar juma'a daga shi yanzu sallan ma sai ya ga dama yake yi wai saboda ya samu arfa ranar juma'a ya je aikin hajji kuma ai an ce an gafarta wa mutum abin da kaga wannan ke nuna cewa mutane ba su san aikin da suke ba shanye maganin su ba wai shi ya je maka wai yanzu sallan ma sai ya ga dama yake yi to duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da wanda kuma yake wasa da sallah ya rushe mi addininsa waliwujubiha khamsatu shurut kuma akwai abun sharadi guda biyar wanda duk wanda ya cika su wajibi ne ya sallah sharuda guda biyar duk wanda ya cika su namiji ko mace wajibi ne ya sallah na farin al-islam ka zamanto musulmi nabi al-bulu ka zamanto ka balaga balagar namiji shekara 15 ko gashin hamata ko na mara ko mafalki ya fara yazo masa ya fara mafalkin yana saduwa da mace mace kuma sai shekara 15 ko kuma watan nan nasu fara fitowa a gabanta ko kuma ta fara jinin haila kun ba ci karatun ko wal aqal da kuma hankali wartifa'u damil haidi wan nifas da kuma ciratuwar jinin haila ko jinin biki wayannan duk wanda cika wannan shar'in wajibi ya sallah ga ka musulmi ga ka mai hankali ga ka ka balaga sannan kuma da kai ne miji da mun baka baka jinin haila to da ka cika wannan ya zan wajibi ka sai sallah to kun san wallahi alazim wallahi ina rantsuwa da ubangijin da ba wani Allah sai shi nan garin har yanzu muna da yara matasa shekara 20 25 ba sa sallah kuma uwayensu suna ganin su al'umma tana ganin su kuma ba a tsawatar musu a nuna musu cewa wannan abun fa wajibi ne dole a yi ko kun bayyana akwai wanda ba shi kawai in kaga yayi arwalla to kakin a tara ta ya feci bai tsayawa ba a wallahi na sha ganin wasu matasa da yawa ga mutum shekara 25 kato jirgege da shi ba samu ne da shi amma baya sallah in azumi ya daga sai ya ce ai shina da istoma ulsa gare shi Allah wajen naka ya lalace kuma irin wayan gane suke zuwa suna tambaya auren din kuna ba su sai ana dan dange na ai da uwarshi da uwarta uwarsu dai uban su daya billahi alladhi ka bashi aure kafiri dan arne ne yariya mutadayyina mutahajjiba a doke ta a ba dan iska wannan wanda baya sallah daga lokacin da mutun yayi baye baye da sallah komai ba zai iya yi sallah tana sanya mutun ya natsu a rayuwa tana sa mutun ya seta ya setu a hanya da kaga mutun baya sallah wajibi ne karwa shi da diyarka yi mai nasiha in ya kiya to araba auren shine wajibi dan ba a zama tsakanin musulmi da kafiri musulmi da musulma da kafiri haramun ne ko a ce a nan gaba zai yi wa ya gaya maka wasu ƙauyukan kuma ba a ma fara sallah sai ka yi aure to sai shi kenan tunda ba a fara sallah sai ya aure sai in ka je lahira ka aima tambaya tunda ba ka yi aure ba shi kenan Allah ya samu wani lafiya to malai yake cewa wa huduri waqti salati abu na biyar shine shigar lokacin sallah ne ba a sallah lokacin ta bai ba ba a sallah lokacin da bai yi ba na sha ba da misali yin sallah lokacin tafiya nace bari bari tunan yan boko ne naga sun fi yawa misali ku ne aka ce kuna da examen a ƙarhe uku na rana kenzer misali za ku shiga sal da examen kenzer to sai ka zo katorzer kenzer sai ka taho waka kun baita kenzer za a fara jarabawa sai ka zo ƙarye biyu na rana kuma sai ka dawo ƙarye uku na ka toka tambaya mi kai eh me kai na'am wauta da sakarci da da hauka to haka ne duk wanda ya kuskure ya sallalauci ta bai ba kuma kullun ina faɗa akwai sallah guda bi in ba ku kiyaye ba musamman nan tawa in mutum ba ya kiyaye ba sai ya zamanto yana yin su lokacin da basu yi ba su ne sallar la'asar da sallar isha mu dai nan garin sallar isha da sallar la'asar mafiya yawan al'umma ba sa yin ta a lokaci ma'ana suna yin ta tun gabanin lokacinta ya ya shigo yanzu misali sallar la'asar ƙarfe na lokaci ke shigowa lada a rubuce eh sensor dis lokaci ya shigo to akwai wanda sensor an tada sallah kaga lokacin da bai ba bai ba to ina hukuncin wanda ya sallah lokacin da bai ba to da shi da wanda ba su yi duk ɗaya suke wajen Allah subhanahu wataala kamar dan kwallo ne ya buga kwallo ta huce raga ta shiga amma ba ta bugo ragar Allah ya samu wani lafiya malati wa hudur waqti salati da kuma halartar lokacin sallah ana son in zaka yi sallah lokacin da ya ya shiga watajibu bi awwalil waqti wujuban muwassi'a kuma wajibi ne ta tana wajiba da farkon lokaci ana son kai sallah farkon lokaci sallah ta lokaci guda biyu akwai al-mukhtar akwai ad-darur akwai waqtul mukhtar akwai waqtul daruri akwai lokacin da aka fi so kowa ya sallah kuma akwai lokacin da aka aka jinkirta larura ne zuwa ƙarshen lokaci domin manzo Allah yayi sallah kowace a farko a lokaci guda biyu farkon lokaci da kuma ƙarshen lokaci lokacin da mala'ika ya kasar shi lokutan sallah da kai sallah lokacin ta bai bai gware ka bar ka hakura da farkon lokacin ka je zuwa lokacin ƙarshe ko kun fahimta Allah ya datar da mu malaki faman jahada faman jahada wujubaha duk wanda yayi musu cewa sallah wajibi ce shi bai ga musu ba cewa sallah wajibi ce a addini aushe an min wajibatiha ko kuma yayi musu wanda daga cikin abu na wajibanta kamar misalin yace shi bai rabu da ayi ruku'i ayi ruku'i wajibi ne ko bai da karatun fatiha ba ba a ruku'i ko ba a sujuda to mala yace min arkanil islami aushe an min arkanil islam al khamsa ko kuma yayi yace shi bai yarda ɗaya daga cikin rukunin musulunci guda biyar ba shi ai a musulunci babu zakka ma ba talib babu ma babu zakka babu ta kawai malamai da suka kirkiro kayan su dan a dinga ba su kuɗi misali to mala yace fa huwa kafirun wannan kusa mai kablasa kusa mai mi kabla kusa kablasa kafin kenan kafiri ne ku zama na kafiri kafiri shine wanda in ya mutu Allah zai kashe wuta kafiri irin kai da kasan fir'auna kafiri ne ko to wanda yayi wujubin sallah shi ma suna matsayi ɗaya da fir'auna Allah ya sauke fa huwa kafirun murtadun yayi ridda yami ridda shine kana musulmi ka bar musulunci yustatabu thalatha ayyam to wanda yace misalin sai a samu mutum a unguwar ko a gari ko yace ni gaskiya na dai gano sallar ga wahala ce dai muke kawai ni na barta kawai na barta nan yayi ya kafirta ko yayi ridda to a yanzu za alƙali zai kira sa tare da malamai sai ai mai nasiha wani ka ji tsoron Allah kaza da kaza da kaza ka tuban ma Allah ka ka koma musulunci in yace to shikenan yaji ba ga ya sallah ba gobe sai a ƙara kira shi wani ka ji tsoron Allah sallan nan kaza da kaza ai mai nasiha to to naji su kuma ga bai yi ta ba ranar nawa kenan na uku aka kira shi aka yi mai nasiha in bai yi ba to a musulunci wa illa qutila sai a kashe shi sai mimi kawai kashe shi zai ta hanyar arata yasa ko aje kawai a kashe sa saboda bai da amfani a mi a duniya mi amfanin sa bai da shi idan mutum yace ni kawai bai yarda da sallah ba kawai cewa ne babu sallah babu ta ko mutum yace a'a kawai babu farillan babu babu ruku'i cikin sallah kaga a wannan gabar zan so yi tambihin cewa ashe masu cewa su ‘yan ƙur'aniyun ne, mene ne, kafirai ne, wani ake cewa ‘yan ƙalaƙatu, wallahi al'azim ba musulmi ba ne, saboda su ba su yarba cewa za a yi rukuni, ba za a zo a kabarta ne Allahu Akbar, in ka gaji ka tahe ka kawai. Ubaita, sallah kawai akwai su wajensu kawai in ka zo sallah, Allahu Akbar, kai karatu kai karatu in kaga ci kawai ka tayi ka asa kawai ka tayi ka wannan sallah ce to irin wannan za a zaunar da su dan muna kasashen da dai kawai addini sai a hankali ne mu ba kasan nan ba addini baya cikin ajandar gwamnati matsalar ku ce ku can ku tayi balma tsakanin ita da addini ba su da alaka ba ga wani yake cikin kunnin tsarin mulki kasar Niger da addini da da ƙasa da itan nan ba su da alaƙa wallahi ƙarya ne muku ke da alaƙa ƙasarmu take da alaƙa da addini don yadda su suka faɗa katirvendizar kusan dukkan musulmi ne ashe ko muke da alaƙa da mi kuma abinda zai baka mamaki fa tun daga tun daga shugaban ƙasarmu har hakimanmu babu arne suke su duk musulmi ne ko akwai dubite kahiri ƙasar nan akwai dubite kirista akwai dipite krista a assembly babu akwai babu akwai minister krista a kasan nan bamu da shi akwai wanda yake bamu da su bamu da bamu da kuma a ce bamu da alaka da addini kaga su kansu ba su san aikin da suke ba ya kamata a musu labari da sanwo a tayya su da addu'a da mu da su Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu gane ba abin da yafi karayu cikin addinin musulunci wallahi ba abin da yafi karayu a addinin musulunci to ma da cewa illa qutila in ba haka ba kuma sai aka ce sa wa man aqarra bi wujudiha duk wanda yace a'a la yarda sallah wajibi ce aqarra ya tabbatar da wajibci sallah wamtana min fi'liha amma yace ba zai yi ta ba sai yace a'a ni na yarda sallah Allah ya ce ayi sallah amma gaskiya ni ban yi kaga ya sha bamban da wanda bai yarda ba Allah ya ce ayi shi wancan shi bai yarda ba ayi sallah bai yarda wajibi ce to shi ne ake kashewa bayan an ce ya tuba kwana uku amma shi wannan sai ce na yarda sal Allah ya ce ayi sallah amma kuma ba zan yi ba in in tuzira malace sai a jura shi ila an yabqa min waqti had daruri miqdar rak'atin kamila sai a jira shi bayan ai mai nasiha kwana dai ba kwana bi kwana uku sai ce to wane ka ji tsoron Allah ka tashi kai sallah to sai a jira zuwa ƙarshen lokacin sallah na darura idan bai yi ba kwatankwacin saura raka'a ɗaya misalin a ce raka'a za a yi ta cikin minti biyu ko saura minti biyu a yi da raka'ar lokacin tafita sai ya ƙi to mala ce abin da za a yi fa in lam yusalli qutila bis sayfi hadda in har ya ƙi yin sallah ya ce ni na yarda Allah ya ce ai sallah amma ban yi to mala ce kawai sai a sa takobi a sare masa kai inda ana haka ko inda ana haka da an daidaita ko duk abin da ya kawo kaga al'umma ta tabarbare shine ba a tsayuwa akan dokar Allah subhanahu wataala wai yanzu fa a Niger mutun ya yarda da dokar da wani ya zauna wani mai cike da kwakwalwar shi take cike da majina ya yarda ya tsara masa abayabi amma tsarin Allah jin yake yi bai dace da shi ba yanzu fa masu karanta wannan durwa da lom nan ko mafiya yawan su surabu da addini basu sani ba na ci duka ba amma wallahi alazim mafiya yawan ɗan durwa da lom sun rabu da addini basu sani ba ta hanyar su basu yarda ba a kuntata kamar kamar musulunci yana tsanantawa kamar kashe dan annabi adam kai wanda Allah ya kashe kuma ka taka a kashe shi shi Allah da ya halice shi ya fi ka son shi kuma ya fi ka sanin durwakin don shi ya halice ka yayi shi kuma sai ta kashe shi mutane na karatu ba sa ganewa mutane da yawa suna karatu ba sai na sama gaba ba shi yasa na sha faɗa wallahi lazim mafiya yawan wayannan ɗan takarar namu wayanda ba su karanci addini ba wallahi lazim mafiya yawan su mahaukata ne saboda ba boko ta ratsa kansu ba addini a ciki sai ga suna wasu sabbatu nan daga wai gaji mutum Allah nan daga ba inda ba Allah ya kai gaji mutum na cewa uban shi ma ba uban shi bane eh saboda tsarnin boko ta ta ratsa shi Allah ya sauwake mal yake cewa utila bis sayfi hadda sai a kashe takobi a matsayin a matsayin haji wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl to tambaya anan ma sai mal yace wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadl shi ya yarda ayi sallah to yanzu da aka kashe shi za a yi mai wanka da ake yi musulmi in ya mutu a yi mai sallah a kashe kabartan musulmi ko ba za a yi ba yanzu tambaya ga ku mu da muke karatu mutum ne ce ni na yarda Allah ya ce a yi sallah amma ba zan yi ba aka nemi ya tuba ya kiya har aka kashe shi da takobi to ya halitta a yi mai sallah a yi mai wanka a yi mai sallah ko bai halitta ba kun bace tambayar to ku aje ta gehe bari in kawo tambaya mace ce ta yi zina ta yi cikin shege ta yi ciki kaga ta bayyana ba ta da aure ta yi zina kenan ko to kuma sai ta zo wajen alƙali na musulunci sai ta ce a tsaida mata haddi sai aka yi mata haddi ni haddinta in ba ta da aure bulala nawa ɗari ita da aure kuma a jefe ta mutu sai aka jefe ta mutu to wannan matar ana mata sallah ko wata sallah eh musulma ce ana mata sallah sai dai masha Allah ahlul fadl ba za su yi mata sallah ba duk da ita an samu wannan kayakin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce, Ya Rasuwallah, na yi zina, a tsaida min haddin da Allah ya ce a yau mazinata. Ta ce, Kuma annabin Allah ina da ciki na wannan zinar da na yi, sai manzan Allah ce, Je, kire ni ciki, har ki haihe sa. Sau da kada a kashe ran da bai ji, bai gani ba. Ta je, ta haihu ta zo da yaron tana cikin jininta ta zo da shi wajen manzo Allah sura ta ce ya annabin Allah gane na haihe yaron a tsaye da min haddin da Allah ya dora a waje jawta a kaina annabin Allah ya ce je ki sha da shi tsawon shekara shekara biyu ta je shekara biyu ta dawo ta ce manzon Allah na yayi sai yanzu kan ya iya cin abinci sai manzo Allah ya kalli wani sahabi ya ce kai daga yau ka rike yaron ku jehe ta aka yi mata haddi annabin Allah ya ce ai mata wanka kuma shi ya shiga ya bada sallar gawarta kun bayyana shi fa matsalar in Allah ya ce ai mutum haji a duniya ba ai ba ya gaje lahirar ra'ayi ai to gwara ai shi a duniya ko eh kai Allah da da kumiya ta duniya da ta lahira wacce ta yi ta yi matsala eh iyaka ne kuma duniya ne bakin garinku ne ko bakin garinku ne ko unguwarku amma lahira duk halittar Allah tana gani duk halittu suna nan za a maka haddi duk wata halitta da ka sani tana nan aljannu da mutane tun daga annabi adam har zawa na ƙarshe a filin Allah za a kira ga wani dan wani jika wani yayi kaza ba a yi haddi ba a yi mai shi yanzu mun bayanta Allah ya yahe muna Allah shi yahe muna to shi ne malike cewa shi wannan wanda yace ya yarda sallah amma ba zai yi ba aka jefe sa to ana mai sallah wa yusalli alaihi ghairu ahli al-fadli was-salahi amma manyan mutane masu kima ba su yi masa sallah to su tambaya wai anan su waye manyan mutane yanzu tambaya su waye ake cewa ahli al-fadli was-salah ha ma'abuta wani ilimi ilimi na addini malamai kenan ko a haka ne malamai sun yi kowa falala haka ne? a in haka ne kuma sai in sanya alamar tambaya a kafi duniya baki da ku ji da kyau kafi duniya baki da ba wanda ya kai malami a yanzu bayan annab in kafi da annaba wanda ya kai darajar malami a duniya duk duniya malami ya fi kowa daraja ba ka Allah ce ba يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم فتشهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط كما سيجتي و إنما يخشى الله العلماء العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء وكذا نعم ana nihin malamai saboda a zamanin baya malamai su ne alkalai su ne jagorori saboda jagoran farin shugaban halitta malami ne kowa malami bane shugaban halitta malami ne kowa malami bane annabi muhammad ai ba sai an tashi duniya ba za ta malami kawarsa ba abubakar siddiq malami ne kowa malami bane umar dan khattab usman dan affan Ali dan Abi Talib, Muawiya, Hassan, dukkanin su wayannan malamai ne. Har a zo da su Shehu dan Fodiyo Allah ya Allah ya cikin sa ya gafarta masa. Duk malamai ne. Da malamai su ne jagorori, su ne sarakai. Ce saraka ga suke ba da sallar ko juma'a suke bayarwa. Da sallar juma'a dai duk malamai ne saboda su ne alƙalan su ne malamai. To yanzu ne aka aka aka da, da muka zo da da Yahudawa makiya Allah sai aka juya al'amarin. Wai har kun san a ƙasar nan, idan aka tashi ƙilga jahilai a ƙasar Nijar ana sa da malam da wani sukanci addini ba sukanci boko ba? Idan aka tashi lissafin jahilai wa'inda ba su yi karatu ba, to hatta ɗalibai gardawar suke hardar allo, mutum da izib sittin a ƙwaƙwalwarsa a zuciya, a gwamnatin ƙasar mu jahili ne. kusan me yasa saboda bai yi karatun da ake ƙara zero zero na ci amana mutane ba ya duk duniya akwai kawon malami babu to malam ce wala yusalli alaihi ahlul ahlul fadl was sala ma abuta falala irin manyan mutane sarakai da malamai da shugaban ne ba za su yi musalla ba wa yudfanu fi maqabiril muslimin kuma za a kai shi makabarta ta musulmai kusan ba kowa ba ke kai makabarta ta ta musulmi ba mafo ba za a kai shi makabarta ta musulmai sai ma ce wala yuqmasu qabruhu kuma ba a shafi kabarin sa wala yuqtalu bil fa'itati wala yuq wala yaqtalu ay wala yuqtalu ne wala yuqtalu bil fa'itah ba za a kashe shi kuma da abin da ya riga ya gabata abin da mutum ya yi kuma na baya a ce bari a ɗauko laifinka na shekarun baya a'a shi in karke ka tuba kuma shi kenan mala ce wa yi umaru sabiyu biha ana umurtar yaro da ya yi sallah lissafa isa yi da shekara bakwai to shi ne sai baturi ya zaka yi muna wayo lokacin da ya kawo ya kawo muna boko sai ya ce in za a sa yaro sai i to a sa shi da shekara shekara bakwai shi kuma ka'ida ce ta addini cewa ana fara nuna ma yaro Allah a shekara nawa bakwai domin sai sai aka mana wayo sai aka ce a'a shekara bakwai ka kai yaron ka ka kai shi sai i in yazo sai ta koya mai alfabe to da tahiya tai tahiya sai aka gano ashe akwai yara masu hazaka da ba su kai shekara bakwai kuma suna samun wani kaso mai girma na karatun Qur'ani to ya za a yi a rushe wannan sai aka aka kirkiro petit maternel da garin maternel jardin danfa sai aka kirkiro ta sai aka ce to yaro shekara hudu ma shekara biyar shidda saboda kasu takura muku a gida su bar tahiya makaranta su dinga zuwa ana koya musu waka da rawa ba shi bane ke koyawa jarran na bambancin waka da rawa akwai abin da ke koyawa ana nan yaro Allah kuma zan garibi tarihin duna kadiba mafiya yawan manyan manyan malamai bari in ga maka malami guda uku dauki al-Imam al-Bukhari al-Imam Malik al-Imam Shafi'i da wayannan manyan manyan malaman duka sun haddace Qur'ani fuske shekara goma ba ba wanda ya shekara goma cikin su ba wanda ya shekara suka iya haddace Qur'ani mai girma amma mun yanzu gashi dan duka diyan mu kawai makarantar malam an tashi an ci ana boko ko to makaranta daga malam sai littafai daga malam sai littafai babu kowa duk ana ina duk mun tayi boko ba illa bace karatun boko bal ma ni abu ne nake fada ko na daga cikin haƙƙin danka a wannan zamani ka sashi karatun boko na daga cikin haƙƙin da danka yake da shi a wannan duniyar ta yanzu ka ilmantar da shi karatun boko saboda in baka sashi ba to za a ta ƙwaro su ai me yasa ga ake ta zalunta mu duwan ya tare kaya ta ta cin mutum saboda mutum ba mu karatun boko bane a zo a tattara mu a turanci ba nawa aka zo aka aka yi lokacin da aka yi kongire na na abun ga katarventres ne aka yi conference national ko katarventres eh katarventres pardon katarventres aka tattara malamai da sunan da sunan addinin musulunci abun kunya Allah ya shawwake abun kunya aka tattara malamai an katarventres ba tsoyin da aka yi da su su saba yake fada aka tattara malamai aka zo za a yi conference aka ce a buɗe hili da addu'a aka buɗe hili da addu'a har aka waƙe taro ba malamin da ya ce ɗi babu aka liƙe aka ce ku liƙe da addu'a amma a wannan lokacin akwai kiristan da sun tura wakilan sau da suna da ƙungiyoyi na kiristoci suka tura wakilansu idan aka zo da wani abu da suka kamar zai kawo cika sai su yi magana amma mu saboda ba su iya wannan yaren ba kawai an cika baki da goro sai a zo a zauna kawai ana jira a bude hili da addu'a kare a ba su itin su watsi to rishin karatun boko a wannan zamani na da mi na da illa kuma kowa ya san kasar nan akwai matsala ko babu matsaloli ba matsala ba dan Allah in ɗan wanda suka fahimci addinin ba sa karatun boko ya za a gyara daka kai karatun addini kuma ka karanci boko da gaske ko kuma ka karanta da niyyar kawo gyara cikin al'ummarka kudibe da dalibai suke fama a jami'a mutum ya zo jami'a ya yi shekara da shekaru lisas ta gagare sa wai mu yi matsalar an riƙe sa an an riƙe sa an riƙe sa ba hu bai karatun bane yana karatun amma kullun sai sun yake tahiya kawai suna tsaba da wani an sanyan kawai ya liƙe sa wasu matan ma sai sun ba da mutuncin su ko kun san da yanzu a jami'an Nijar akwai inda ake la hawla wala quwwata illa billah Allah ya sauke dole duka irin wa'annan ababen yanzu cin hanci da rashawa ya zamanto ruwan dare game duniya a Niger kusan duk wani office da zaka je kusan galibin office na mu in ka je dole sai ka dora duti saman takardarka zaka dora duti saman in ba haka dan ba iska yayi gaba da ita ko ba ku fahimta ba duk ba ba ofisoshin mu da dama hatta nan garin zaka je a maka aikaci ne da dama gwamnati dauke mutum aiki tana biyan sa albashi a wata leven saka tana yi kaga shi bakin buwa ko basic ko ina yana yana jiran da etiquette maliki sai yana jira amma kuma kai talaka da aka doke sa aka doke sa aiki dan kai idan kuma ka zo da neman wata bukata sai ka ba da wani abu bi me ka wannan abun wallahi da mu bi karatu bane kana zuwa aka fara saba saba shikenan an kare kawai duk dan gida ne kowa ya san kowa baka boye ma kowa kuma abinda zai baka abin da fa ka san kasan nan hatta inda ake shari'a ma ana yi yanzu ku je ku tambaya ku je ku yi bincike nawa ake nasulati a kaida ta gwamnati nawa ake nasulati a kaida nawa gwamnati ce a amsa tambur amma nawa ake badawa ajisis ba a magana ba a magana Allah ya sauke za ka zo ka kai kudinka a ce su kudin tambur ne kudin tambur sai ga an zara maka tamburkin 300 saman takarda ka ba da jika biyar tabbatin 300 to ina sauran 700 suka yi saura suka yi saura a asusun gwamnati aka sa to in a asusun gwamnati ne ma da dama dama ka san kasa ku za a yi ma aiki amma jere cin ake yi shi yasa kullun ta nema suke kuma sai an zo an tara dukiyar sai Allah ya ciyo rashin lahiya duk abin da mutun ya tara sai ya kare kuma ba zai samu lahiya ba kuma ya je gaba da Allah kuma da wasu ba su yahe ba ba gaba ne wasu ba su yahe ba mali yake cewa wa yudrabu ala tarkiha ana bai ana bai wa yaro kashi idan ya kai shekara bakwai baya sallah ai ghayra mubarrih idza balaga 10 sinin in yaro ya kai shekara 10 baya sallah mala ce kashi ake masa in yaro yayin shekara 10 bai sallah to a duke shi to mu yanzu ma a education kin Niger ba amma ba da kashi ko kamar dan kam eh durwa de lam ta hana kawai ga durwa de wanga lam wanga lam wanda irin lam na wanda ita durwa ne lamkin ga in gwana take ai ta san inda ya kamata ta je ta tsayu ta abinda mutum wallahi alazim akwai mutane bila adadin a gidan kwasu ba laihin tsaye ba na zaune suna tallike babu su ko akwai akwai mutuna mutuna akwai wanda yana nan gidan kwasu an liƙe shi shi kene bai san meye ba in tsakani da Allah durwa da lamta ai tana kamata je ta yi doshi ba ga bane akwai wanda shi nan mata ta gana mai arka ne duwa ne lam a ƙara arme kowa zai shabin nan duwa ne lam kenan ko kowa shi lawata ƴan kasuwa an kuntata musu duwa ne ka zo ta yi tsaye ta ce bai kamata ba ana kuntata mu ƴan kasuwa patanti ta yi yawa takis ta yawa a rage shi ne duwa ne lam ba eh ba su ta'addanci ko ba kaga duwa duwa ne lam ba ta magana kanta da sai dai an kamo nan ta'adda bal ma su yi tsaye su ba shi kariya bai kamata a kashe ɗan ta'adda ba kai soji kawai kun samu ku kashe Allah ya Allah ya ji kanku kawai kuna samu kawai Allah ne ya taka ku kashe inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula karshen ayar da Allah ya taka kawai kashe su Allah ya datar da mu abin nan mun ka fada ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna kala tawassuli da sunayen Allah tsarkaka wannan damana da muke fuskanta Allah kaga halin da muke ciki manoma sun yi shuka kuma akwai matsala ta ruwa ya Allah mun san muna da laihi kuma mun san mu ma laihi kuma Allah muna masu tuba zuwa gare ka Allah ka yashe muna Allah ka sabka muna da ruwan sama masu tarin albarka Allah ka sabka muna da ruwan sama masu tarin albarka Allah ka ga halin da muke ciki ya Allah wannan kasar tamu ya Allah ka iya muna abin da ba ma iya kawo na mu ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare mu da su ya Allah ƴan kasuwan mu Allah ka sanya albarka a kasuwanci ya Allah ma'aikatan gwamnati mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan su ya Allah waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su aiki mai albarka waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah masu lafiya Allah ka ba su ikon bota maka da lafiyarka wanda ba sa da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke son yin eh masu tsayin aure ko a mata na gari to kuma Allah ka ba mu mata na gari akwai wanda ba su da mata suna nan da yawa suna neman mata Allah ka ba mu mata na gari mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin salihatin Allah ka arzuta mu da mata na gari kuma Allah ka sanya ƙarshen al'amuranmu cikin aljanna ne subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh